الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية عاد مساكين فمن تبوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا لو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما عليكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبرت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد يقوى مهلتا ومن تفسيرنا القرآن من جرمة tun daga shugaban wannan kungiya ta jama'atu bizarar fitiriya wai kamata sunna a nan jihar adamawa a raga bakar sahabo mazaji sannan shugaban majalisar malamai imam salihu umar uban
a nan jiha ustaz sa'id suleiman kuma babban limamin government house na nan jihar adamawa daraktan agaji sauran manya-manyan malamai masu tafsiri na ga ɗaya daga cikin ‘yan uwa masu tafsirin alƙur'ani da harshen filanci malam mutar gawan dare wanda duk daga ƙasar kamaru ya zo nan don ya gabatar da tafsirin alƙur'ani mai girma da sauran maluma da aka turo su daga ƙungiya na ƙasa don su zo su yi tafsiri a nan jiha sauran yan uwa da aka halarci wannan wadda tafsiri yana gaishe mu gaishe wa addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ne ɗaya da watan ramadan hijiran masu allah shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ɗaya kuma ga watan maris march shekara dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna kara godiya da allah subhanahu wa ta'ala da ya tafi mu da fara wannan tafsiri na alƙur'ani da girma a wannan masallaci namu kamar yadda aka saba domin a kowane shekara a cikin Allah subhanahu wa ta'ala akan fara wannan tafsiri ne a nan masallacin sauran yan uwa kuma da ko'ina su kama yin tafsirin su kamar yadda aka saba bana ma kamar kullum wannan kungiya ta jama'atu za su yi da mata suna ta tura malama sama da malamai dubu biyu domin tafsiri na alkur'ani mai girma a wannan ƙasa ta Najeriya da sauran ƙasashe na makwabta har ma da tarayyar turai mun tura maluma don a ji a yi tafsirin alkur'ani mai girma jiya associate professor jamil zarewa yake sauka london suka kira ni daga london yan uwa a hada sunna sun karɓi shi a airport saboda mun yi postin su don yadda su yi na can. Alhamdulillah muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala zai yi tafsiri a masallacin Southern Sisters Masjid da ke garin London. Akwai Hamburg a ƙasar Germany shi ma akwai wakili da aka tura mafi yawan lokaci shi Professor Mansur Isa Yawa shi ke zuwa wurin don gabatar da tafsiri akwai masallacin new york wanda ke kasan america wanda shi ma an tura da wakili don gabatar da tafsiri a mount hall saboda haka muna ƙara gode wa allah madaukakin sarki da ya mana wannan nema na fahimtar sunna a lokacin da suke suna karɓar wannan karsarwa na littafin allah yanzu haka ana rama ibrahim ya muza ko da ya tashi yana daga sauka a yasu na gari duwa na kasar kamaru shi wani da jabaki a wani masallaci da za a kuɗe da sabon masallaci shi da wani shi da shekawa haka nan sauran ƙasashe kamar nijar kamar togo burkina faso da sauran waɗannan ƙasashe da gana duk a harshen wani jama'a ana nan ana ba da gudunmawa wata kungiya tana da haɗin kai kyakkyawa da sauran kungiyoyin ahalar sunna da ke wayan kasashe ana da ta'awu na turawa da ba masu masu tura mutuwa saboda haka ina ƙara kira ga waɗannan maluma da suka tafi tafsiri a ko'ina a duniyar musulmi da kuma waɗanda suke yi a nan gida Najeriya da mutu tsoron Allah su yana wata rana mu sani wannan kujera na tafsirin alkur'ani da kowa ya hau kai amana ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa ya yi kokari iyawarsa ya tabbatar da ya jagoranci al'umma wurin kaɗaitaka na Allah subhanahu wa ta'ala domin jagoran karantar da al'umma shi da tauhidi duk inda kaga malamai masu karantarwa suna nan ne a matsayin wakilai na manzon Allah manzon Allah suna da mishin Allah su fata da shi da sauran annabawa Allah madaukakin sarki ya turo su ne don a tabbatar da kadaitaka na Allah subhanahu wataala da kuma haɗin kan al'umma Allah madaukakin sarki ya ce inna hadhihi ummatukum inna hadhihi أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون
إن هذه أمتكم أمة واحدة wannan al'umma ta al'umma ce guda al'umma ce guda mai littafi guda alqur'ani mai annabi guda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai alƙibla guda kaba saboda haka al'umma ce guda mai ubangiji guda wanda bai ba wanda ya cancanci a bauta mishi da shi kadai saboda haka tunda al'umma ce guda manufar an komo da annabawa da manzanni gaba ɗaya duniya don a samu abu biyu na farko kaɗai ta kayan Allah su hana wata ka a sanya wa Allah kishi a bauta mishi shi kadai a tabbatar da cewa bautan Allah kaɗai yawan su a bayan ƙasa domin wa ma khalaqtul jinna wal insa
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ma uridu minhum min ما
rizq أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون
saboda ne Allah rama إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun da dan adam da aljani ba a ba a halice su don komai ba sai don bautan Allah Allah ya ce ba da nufin su bayan arziki ba da nufin su ce da ni hasali ma shi Allah shi ne mai azutawa shi ne mai ciyarwa don haka sai ke da manufar aiko manzanni shi ne kaɗaikata na Allah da kuma al'ummar nan ta zama to al'umma guda.
وما أرسلنا من رسول إلا يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا kenan فاعبدون
duk wani annabi da aka aiko shi sai da aka yi mishi wahayi cewa ba wani abin bauta bisa cancanta sai Allah ya je ya karanta da mutane haka don haka Allah ya tuka mutane kenan bautan Allah shi ne jagoran duk abin da za a yi domin a tabbatar da kaɗai ta kan Allah duk wani zaman lafiya duk wani arziki duk wani ci gaba duk wani kwanciyar hankali duk wani samun walwala da sararawa ba zai samu ba sai an bauta wa Allah shi idan aka bauta wa Allah shi kadai aka kaɗai ta shi wurin bauta al'umma za su samu sauƙi za su samu ainihin wato sararawa saboda sun bauta wa Allah shi kadai idan Allah madaukakin sarki ya nufin kawo hukuma azaba bala ga al'umma sai ya samu al'umma tana kadaita shi ana karanta littafinsa sai Allah ya yi haƙuri ya janye kushinsa da zai saukar wa al'umma saboda kadaitakarsa da ake yi yayata ake daidaita saboda haka ya kuma nuna masu tafsiri ku yi kokari ku tabbatar da cewa kun jagoranci al'umma wurin kadaitan Allah subhanahu wata'ala kada a yi wa Allah shirka duk wani wanda ke kokarin kawo wani abu da zai sanya shirka cikin addini ko suka wurin addini ku fito wa al'umma su gane matsayin Allah da matsayin mai kokarin haɗa shi da ainihin wato kishi saboda haka ina fata za a yi wani na biyu haɗa kan al'umma ina hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan al'umma al'umma ce guda shi yasa babu goda tsakanin musulmin Najeriya da musulmin Amerika ba goda tsakanin musulmin Najeriya da na China ba goda tsakanin musulmin Najeriya da na India haka nan ba goda tsakanin musulmin Najeriya da musulmin da ke London da musulmin da ke Pakistan da musulmin da ke Germany da musulmin da ke Niger Burkina Faso Mali Ghana duk waɗannan in na hazi ummatukum ummata wahida al'umma ce guda duk inda na fata da su kace mafi yawa yau musulmi a duniya gaba ɗaya sun tashi suna azumi sai da bambancin lokaci yanzu muna karfe biyar da wani abu turi har an sha ruwa a maka saboda bambancin lokaci kuma tun jiya sun ga wata har an so musallan tarawih tun jiya da dare saboda haka al'ummar nan ba ta da koda ma'ana tsakanin musulmi da musulmi duk da cewa akwai kodar ƙasashe ba ta iya shiga ce da visa amma duk inda kaga musulmi dan uwanka me za ka fara gaya mishi assalamu alaikum shi ma ya ce maka mai wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yan kwantaka na musulunci ya fi yan kwantaka na jini ya fi yan uwantaka na ƙasa ya fi yan uwantaka na makwabtaka musulunci shi da yawa ina fata malama za su yi ƙoƙarin ƙarfafa abin da Allah ya ƙarfafa na yan uwantaka da musulunci ina kira ga sauran al'umma masu karantarwa su yi abin da za su jawo hankalin mutane da al'ummar musulmi wurin haɗin kai duk wani kofa da za a buɗe na suka da zage-zage da cin mutunci da wadakata yan uwa kar mu yi da wani kowane musulmi da musulmi na uwansa haramun ne jininsa da martabarsa da dukiyarsa ya kiyaye jinin musulmi kada ya je ya zubar da jinin musulmi manzo Allah ya kalli ɗakin kaba ya ce ɗakin kaba na da daraja amma ran mumini guda ɗaya ta tafi ɗakin kaba daraja a wurin Allah mu ji tsoron Allah kada mu gudu kofar zage-zage da cin mutunci wa junanmu musamman irin wannan wata na Ramadan wata na barka wanda watan in ya kama mai kira yana kira yana cewa ya kai mai neman alkhairi ya ba da khair aqbil wa ya ba da sharri aqsir ya mai neman alkhairi da fuskanto ga watan alkhairi ya mai neman shari ka takaita ka tuba wata ne na tuba wata ne ake kama shaitanu a daure su wata ne ake kulle kofofin aljanna wata ne ake kulle kofofin wuta to kada mu mai da wannan wata ya zama watan zage zage da cin mutunci shi yasa manzon Allah ya ce kana azumi in wani ya zage ka me za ka ce fa qul inni sa'imun inni sa'imun ni na azumi ni na azumi da yawa daga mai azumi wanda yana rasa azuminsa da ladan azuminsa ya wuni ya sha yunwan banza ya sha kishirwan banza saboda wanda ke zage-zage da ciki ya kuma kwa musulmai musamman ma yan hanyoyin sadarwa da zumunta na social media ina ƙara nanatawa kowa yana cike da abin da yake da shi duk mai alheri ya cike da alheri wata alheri maganar da za ka yi wakulu da nafi husna وقولوا للناس حسنا
ka gaya wa mutane magana mai kyau na alkhairi dubi alkur'ani ya karantar da mu wani usulubi Allah madaukakin sarki ya san tsaurin kai na- na fir'auna ya san kafirci na fir'auna fir'auna saboda girman kai har ma ya ce ana rabbukumul a'ala ni ne ubangijin ku mafi daukaka amma duk da haka da Allah zai tura annabi Musa da annabi Haruna zuwa wurin fir'auna don su bi wa'azi sai Allah ya ce musu mai daga rawa فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو Allah ya ce يخشى da kai Haruna annabi Haruna da annabi Musa za ku fuskanci wannan mai tsaurin kai kafiri wanda yana cewa shi Allah ne amma in kun je fa kura na ko kauran layyana zai ya musu magana mai taushi zai ya musu magana mai daɗi la'allahu ya tazakkaru aw yakhsha ta yi dalilin magana mai daɗi ya wa'azantu ko ya ji tsoron Allah saboda ka ya kula kuwa kan social media da sauran al'umma duk wanda ya turo maka wani sharri kan ka bayar da sharri in an turo maka wani magana na zage zage kai kan ka tura yi kokari ka hana ka dakile wurin yada ainihin wato sharri inna ladina yuhibbuna an tashi al-fahishatu إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة sai waɗanda suke son alfasha ya ɗaiɗe ka ya yadu tsakanin masu imani suna da azaba a nan duniya da lafiya kenan kaka so alfasha ya yadu ka nemi kalmomin alheri kuma hadisi ne kan ya ishi aya da karantarwa ga duk musulmin duniya saboda mai saboda abinda manzon Allah ya mana nagari wani hadisi manzon Allah yana gaya wa sahabansa a tadruna manil muflis kun san wane ne al-muflis kun san wane ne aka yi wa warwaso aka yi wa sosu aka kwashe mishi duk abin da yake da shi sahabai suka ce ya rasulullah man la dirham lahu wala mata wanda bai da dirham bai da kuɗi bai da gida bai da kayan jin daɗi ai wannan shi ne wanda aka yi wa so so annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce a al-mukhlisu lil ummah fantashashin al'umma na wanda asirin sai turu shi ne mani a cikin yawan biyamu bi salati wa siyami wa zakati wa yaki tattallafa hada wa shakama hada wa akala mala hada fantashashin al'umma na shi ne wanda ya zo a tashin kiyama sallah ya yi kyau azumi ya yi kyau zakat ya yi kyau ya zo da ibada da kyau amma a samu cikin sallarsa da azuminsa da zakarsa ya yi raɗan wani ya cuci wani ya zuka jinin wani ya yi maganan wani a bayansa saboda haka a ranar tashin kiyama da makwani ya ce yau mala yan fa'u malu يوم لا ينفع مال ولا بنون sai yara إلا من أتى الله بقلب سليم ranar da dukiya da 'ya'ya ba sa maka amfani sai wanda ya zo- ya zo da zuciya mutacciya ya zo da imani in ka cuci mutum a duniya da kuɗi ba za a rama ce ɗauki kuɗin ka biya ba in ka bata shi ba za a ce to shi kenan ka cuce shi a duniya ka yi gulmansa ka yi hasadarsa ka yi maganganun banza a kansa to shi kenan ya zai rama a'a sannan ka za a ɗauka a raba wa mutanen da cuce su zakka a raba azumi a raba ayyukan lada a raba sai a waye gari an raba ladan da masu bin masu bin da bashi ba su kare ba. in an zo sai a ce suna bin bashi sai a samu ladan sallah ya kare azumi ya kare zakka a raba sai su yi Allah mun fara da zunubin mu tun da bai da zakar da za a biya mu da shi a biya mu abin da ya mana da ɗiban zunubin mu a bashi sai a ɗibi zunubin su a bashi a ɗibi zunubi a bashi a raba zunuban a cika shi ya zo da aikin lada yanzu ya tashi da mai da zunubi Allah ka saba mu bai ya ku a kuma musulmi ku kiyaye wani hadis daga nan sai a kama shi a jefa shi cikin wuta lada babu yanzu ya raba ladarsa ta hanyar cutar mutane manzon Allah ta da cikin Allah ta fata da rashin shi al'umma ta mafi yawa abin da ke kai ta gidan wuta alfamwar da bakinka da kuma al'auran shi ne mafi yawa bakinka abin da ke fada akwai masu rubutawa ma ya fi su min kaunin illa da ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد duk abin da za ka yi magana akwai masu rubutawa suna rubuta shi yasa manzon Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wanda ya imani da Allah da ran lahira ya faɗi alheri ko ya shi da ka faɗi magana sai a rubuta saboda haka mafi yawan al'umma na abin da ke kai ta wuta harshen da kuma al'aura wani zai iya haƙuri in ya gama ce sai ya nema sai ya yi fasikanci shi sa masala ya ce wa ya zai kiyaye abin da ke tsakanin lejiyar da guda biyu da abin da ke tsakanin cinye sa guda biyu ni ko azuman rahusha na ba shi garanti zai shiga aljanna wanda ya kiyaye hancinsa ya kiyaye al'aurarsa manzo Allah ya ba shi garanti zai shiga aljanna Allah ka ba mu duk kiyaye don haka yana kira da al'umma mu duk da muke mu kiyaye harshen mu mu kiyaye abin da zai bata mana dangantakar zumunci mu kiyaye abubuwa da zai sa mu waye gari muna da dama Allah muke roƙo shi kare jagora ina kira da dukkan sauran masu sauraron karatun alƙur'ani na yi nasiha ga maluma da sauran yan social media ina kuma kira da sauran mahalarta babu inda za ka je a duniya a yau a wannan wata mai albarka wata ramadan fiye da ka halarci wurin da ake karatun alkur'ani ake tafsirin alkur'ani yi amfani da wata ramadan ka tsara zuwa kusa don neman yardar mahalicin mu Allah subhanahu wata'ala don samun lada da duk wata da ya raga a duk lokacin da ake karatun alkur'ani a masallaci ko wani majalisi da cikin majalis na alkur'ani Allah yana tura da mala'iku su yi yawo a duniya su ga ina ne ake ambaton Allah ina ne ake karanta littafin Allah idan mala'iku nan sun zo sai su kewaye wurin sai su yi sauran mala'iku ku zo ga wurin ku zo ga wurin mun sare su yanzu haka wannan wuri da muke zaune saboda gaskata musan Allah a wannan labarin musan Allah ba mala'iku suna kewaye da sai ba mu iya kallo su babu wanda ya ke sai ya kalli mala'ika a surar shi na mala'ika dan da kaga mala'ika a surar mala'ika ka bar duniya amma mala'iku rahama suna kewaye sannan rahama yana sauka sannan nutsuwa na sauka ruba ba mai magana kowa ya yi tawali ya yi shiru ana sauraron wannan bayani bai bayani ba in ba don maganan Allah yake faɗa ba babu wanda ke sai saurara a lokacin da kuma hidar su amma ni kai da nake bayani bayanai ne da in ni ake yi ma saurara zai saboda haka bayan mun kewaye mala'ikun nan Allah madaukakin sarki zai tambaye su yaya kuka samu bayina ne suke yi ba wai Allah bai sani ba don cika iko don cika kulki babu wani wanda zai yi wani abu kafin ka tuna zuciya ta kawai ya yi tunani zai yi kaza kafin ka tuna Allah ya sani domin Allah ya ce mu ne muna da cin adam wa na alamu
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه saboda mai ونحن أقرب إليه من حبل الوريد idan Allah ya halicci ɗan adam don haka abin da ɗan adam zai yi tuna ta sama Allah ya sani amma don cikin iko na Allah sai ya ce ku zo ku ji me ake ba to sai ya Allah Musa da suna ambaton littafi suna girmama ka suna karfafe ka sai Allah ya ce sun gani ne sai ba ya kusa ku taɓa ganin ka ba don babu wani ido da ya sai ga Allah ana duniya amma a lahira mu'minai za su ga Allah wujuhu yawma idin وجوه يومئذ ناظرة da zai faru إلى ربها ناظرة wujuhu yau irin nazar waɗansu fuskoki da yin yawa nazira suna cike da kyawun gari kwarra ta yi kyau da ka ga mutum da yake jin daɗi ko a duniya ta kaga shi za ka gane cewa ya cikin yau domin mina ya za a ga su a yi jin alkiyama yau ba ta fi yau da wujuhu يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ya zai faru فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون da masu imanin ba فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها ranar خالدون tashin kiyama mutane za a gane su tun kafin a yi zaɓe rana ce yau mutum yau durujuhun wata sau duruju ran da waɗansu fuskoki za su yi haske fara da sani kana ganin su cikin rima Allah ka sa wa su waɗansu fuskoki ko sun yi baka irin waɗanda fuskar su sai baki sai a ce su ne a kafartun bayan imani ko ne waɗanda kuka kamace bayan imani yanzu kun kamace bayan imani kenan ya sa kuka kanku haka gaban Allah kenan sun kamace wa Allah bayan sun yi imani kowa na zuwa duniya mai imani musulmi iyayensa su mai da shi kai saboda haka sun zo lahira tun da sun yi kafin fuska za ta tashi baka irin amma waɗanda fuskar su haske ya yi fari fi rahmatullah suna cikin rahama Allah ka san wani ko fi ha fari da sun shiga kuma za su dawo saboda haka ranar tashin kiyama wujuhun yawon izin nazira ila rabbiha nazira saboda fuskar za ta ga Allah kuma Allah madaukakin sarki ya ce waɗanda suka yi imani suka yi aiki na farai lillazina amanu husna للذين أحسنوا الحسنى وزيادة waɗanda suka yi kyawun aiki suka fi Allah da gaskiya suna da alkusna ya ne aljanna wa ziyada bayan aljanna ma Allah zai kara musu me ya kare shi ne ganin Allah ganin Allah ya ga aljanna da saboda haka shi sa wani haya kuma Allah ya ce wanda dai na mazi ولدينا مزيد kuma muna da wani tsari da zamu musu me ya tsari shine aljanna ma'ana tsari akan aljanna me yake nan ganin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah madaukakin sarki ba wanda ya sai gan shi a nan duniya duk wanda ke ya ga Allah kuru-kuru karya yake idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah idan annabi Musa bai ga Allah kai ba wanda za ka ga Allah a duniya لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف wannan a الخبير duniya kenan wani ido bai iya riskan Allah amma shi Allah yana karɓar kowa amma yana kiyama ya ce za a yi shi shi yasa annabi Musa da ji daɗin ganin Allah a duniya zai ce rabbi arini anzur ilayka ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك Allah ya ce mishi ne قال لن ترني ولكن انظر إلى الجبل yaya فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى وزير صعقا
مدوبة فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين lokacin da annabi Musa ya ji daɗin maganar Allah ya ce rabbi arini anzur ilayk ya Allah ina son nan ido na ya gani kala dan ta ya Musa ba zai duba a duniya ba mai gani amma dubi wannan dutse da kuma
ولكن انظر إلى الجبل shi dubi da dutse da kuma sirri bai istaqarra makanahu فسوف idan تراني dutsen ya tsaya a matsayin sa da za ka gani kafin babban dutse sai ga shi hasken Allah ya kifta wa dutse ne ba ruwa فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ina annabi Musa وخر موسى lokacin da سائقا ake Allah madaukakin sarki ya gimta sai ga dutsen nan ya zama kaca-kaca ya zama gari ina da Musa ƙarshe ya fara har ya suma falamma a fasa lokacin da ya dawo قال سبحانك تبت إليك وأنا أول ya المسلمين
dawo cikin haifin sai ce su bi hada ta ya tabbata gare da ya Allah tuntun da na tuba wa ana awwal mu'mini awwal musulmi ni ne farko ne imani musulmi cewa a nan duniya wani ido baya iya gaskon Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sai kenan kaga Allah madaukakin sarki na kallon kowa amma babu wanda sai gan shi ido da ido a nan gurin. sai bara ya musu ya Allah ai ba ba wanda sai gani sai Allah ya ce wa malaku to ya da sun gani sai malaku sai ya Allah da sun fi kowa bautar ka da sun fi kowa jin tsoron ka sai Allah ya ce to da suka haɗu me suke nema ya Allah suna nema ne ka faɗi su gabar shiga wuta sai Allah ya ce sun ga wutar sai malaku sai da sun ga wutar da sun fi kowa tsoron wutar ai ba su saka ba me suke nema aljanna suke nema sun taɓa ganin aljanna sai mana kusa ya dama sun ba taɓa ganin aljanna ya yi da sun ga aljanna da ba inda za su rufa a wurin Allah sai aljanna sai Allah ya ce wa malaiku to tun da sun zo sun saurari littafi sun nutsu lokacin su sun bata a wurin sauraron littafin Allah duk na gafarta musu duk an gafarta musu sai mala'iku wani mala'ika ce ya Allah cikin su akwai wanda ya zo ba don ya saurari littafin da gaba ya gane a irin wannan wuri akwai manyan mutane suna zuwa akwai gwamna wata da yakan zo akwai kwamishina akwai wannan majalisa akwai kaza akwai ce na karamar hukuma shi ko ya nan ko yanzu in ya samu dama sai ya zo wurin mai martaba ko mai girma da ke wurin tafsirin ya ce wala da ya ga bukata ta kaga kenan ba ya zo don Allah sai Allah ya ce amma ya hakura ya zauna har ya je tashin Allah an karantar da shi sai marakuci ya ce ya sai ya ce shi ma an gabata wanda ya zo ba da Allah ba an gabata ina za ka je ka samu na laya sai ya mure da ake tusi ina fata dukkanin matasan da dattawan da 'yan kasuwan da 'yan siyasar da ma'aikatan da manoman duk gaba ɗaya mu koma zuwa ga Allah mu rungumi Allah subhanahu wa ta'ala mu ga yin cika kowa ya tuba kowa ya gyara aikinsa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhan nas.
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون kowa ya so ya ci nasara akwai abin da nake nema wurin Allah wa ukhra tuhibunaha وما nasrullah تحبونها نصر من الله وفتح قريب
kowa da abin da ya makale a ranka yake so Allah ya ba shi to ba za ka samu ba sai ka dawo Allah ka tuba ka saurari tani Allah ka gyara kuma wata ne na karatu na Qur'ani wai ta karanta littafin Allah kowa na so ne karatu da kansa kowa ya soke Qur'ani in kana iya in ma za ka iya soke Qur'ani a kowace rana ka sauke an ruwaito sayyidina Usman ɗaya daga cikin kulafa wanda yake ya jagoranci al'umma musulmi sama da shekara goma sha biyu an ruwaito yadda ta cikin dare bayan sallar disha kafin asubahi a raka a guda yana saukar alƙur'ani sun alƙur'ani yakan yi saukar alƙur'ani mai girma a watan ramadan an kalla sau 60 ya nuna kowane rana ana saukar sulawa sau biyu imamu shafi na da jabar haka
فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
shi sa ne mana ta fasa da shi ko wa an awal mu'min a kai shi ta san kwamfuta zai yi bawo ya yi bawo ya ta wannan aya ba dai dai wani abu sa ka eh ko da ba ta tafi to Allah amma ya hore shi Allah ka hore wannan ba saboda haka yana karshen aya wa ana awwalul mu'min wannan labarin da Musa alaihi salam kawai ya kuɗin uwa mu koma wa alƙur'ani mu riƙe alƙur'ani mu yi ta karanta alƙur'ani a wannan wata malamai suka ce manzon Allah ya hana sauki alƙur'ani kasa da kwana uku a kowane lokaci mutum ya rike yi amma idan wata ramadan ya zo an yadda ya sauki a kasa da kwana uku an yadda ya sauki a rana uku wurare masu falala wannan wata ne da aka saukar da alƙur'ani garin maka na aka sauke alƙur'ani garin madina an sauke alƙur'ani in ka shiga makka ka samu lokaci tsaya kai ta karatu alkur'ani ne kai yawaita sallah sallah kai a maka lada dubu ɗari sai mun yi sallah dubu ɗari kafin mu kama wanda ya sallar magariba da aka yi da ke zuwa maka yanzu sun yi sallar magariba a sun shirwa wanda ya sallar magariba a maka yanzu yana kara dubu ɗari amma in kai a shirya ta zobe ne masallacin babban dogo lana na ya shirin da biyar ko da bakwai ko amma ta kai shirin da biyar ko da bakwai ba wani baya zuwa can yi ke shi kadai wani a bakin shagon wani a ma'aikatarsa daga mutum a ofis wani gashi da martaba Allah ya bashi da suke na hanyar sa ya zama shugaba amma ba zai iya fitowa ya sallah tare da mutane in kana so ka gode wa Allah Allah ya girmama ka shi yasa wani malami ke cewa duk wanda Allah ya bashi wani mukami ya mata bashi ana gane cewa ya gode wa Allah da ni'imar da Allah ya yi mishi da rahamar da Allah ya yi mishi yayin da Allah ya ce hayya ala sala hayya ala fala ana federal executive council shugaban kasa da dukkan yan majalisa da ministoci da kowa sai suka canci hayya ala sala hayya ala fara sai shugaban kasa ya ce to shi kenan an yi gidan mini yanzu an tashi shi ya sallah alamar godiya ce ta Allah to ana sai da zakatar kansu sai da zai ce hayya ala sala hayya ala fara sai mai girma gwamna ya ce yanzu an kulle taro a je a yi sallah alamar godiya ce ta Allah ana taron ciyaman lokacin da ya kashe hayya ala sala hayya ala fara sai shi a rufe canfa mu je mu sallah alamar godiya shi ne haka nan duk wani mai mukami mai martaba sarki yana miji a ce hayya ala sala ya ce a je a yi sallah alamar godiya ce ta Allah dan majalisa ya rufe dan kasuwa ya rufe ka je za ka gana da gwamna ko za ka gana da shugaban kasa ko za ka gana da minista kana wajen kana wajen rom ana jira shi da kake son ganin sa bai fito ya sallah kai kuma yanzu kana so an ce hayya ala sala amma ka shiga jaraba yanzu je yi sallah ya karba ya kira ko wani ya dauka ya ce wallahi na shiga wani hali ina je in kira sallah ina tunanin kuma na kai fom ina zan gana da wani babban mai martaba minista in tashi sai ina ga kamar zai kira ni ga lokacin kuma zai kira ya ce wallahi har lokacin da ya fita ba a kira ne ba ba kira ya sallah a sanar biyu karshe ba a kira shi ba kuma bai je ya sallah haka ya koma da baki ciki amma da za ka girmama Allah ka ce yanzu Allah ke mallakar zukata ya Allah na zaɓi in je in yi ibada ka gai da shiga wani kisa zan iya karatawa kullum ba wani bawan Allah ba na sha karatawa ya zo wurin mai martaba sarki gari su zai roƙe shi ya samu sarki yana sallah sarki ya su jira sai sai a kansa ya ga sarki ya yi dogon su jira da dagowa ya jira ya jira ya gaba dagowa sai zai ce yanzu ni na zo in gaya wa sarki damuwa na sarki kuma ya kai damuwarsa wa Allah ya ce ya Allah na gane sarki ya koma ga Allah ne ma na koma maka na ruwa wallahi ba zan iya jira shi ba zan iya mishi ba sai ya koma yana koma wa gida sai kama sallah yana na ruwa ya Allah ban kara roƙo kowa sai ke yana roƙo yana sujada sarki ya yi da sallah sai ce na ga kamar alamar wani mutum wane ne ya ce wane ne to me yake kan ce ne ce goma sarki ce ku je ku gode bai tsammani ku ɗauko dirhami da dinari ku bai ku kai da shi watakila wata bukata ce ya kawo shi amma bai iya gaya ne ba ku je ko wanda zai kasa da shi an ɗauko yanzu an kawo sai aka same shi na sallah aka ji lafiya da gidan suka ce da martaba ya turo mu zo mu same ka mu kawo maka wannan sako yana budewa sai ga kudi yake wa ya gaya wa sarki na zo da ina neman kudi a wurinsa suka ce ba mu sani sai ce na gane Allah ne ya yi wannan aiki sai ya koma ya sujjada da godiya wa Allah ya ce ya Allah ya sa kara man kalkale maka ban kara zuwa gobe ne saboda kai da kace yas'aluhu man fi samawa يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن sai ce ne فبأي آلاء ربكما تكذبان yas'aluhu man fi samawati wal ard wanda ke sama ko kasa wa suke roƙo Allah babu wanda in ka koma zuwa gare shi zai ansa maka kamar Allah wani bawan Allah karanta alqur'ani ibnu kasir yayi shana akan wannan hali amma yujibu al-mutarra idza da'ahu أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع yadda الله wani bawan Allah ne ya hau wato alfadari da ake ja da keke wanda doki ko kuma wani dabba ke ja a irin wancan lokaci kamar shi ne keke da ake hawa ina da kafa su ya kama hanyar zuwa sha da masu shi ya ta hanya amma sai da direban wannan keke sai ji wani yake sai ce shi wannan hanya ba yake ita ce turka da kayansa da kowai sun yi tafiya sai ya sami wani rami a ramin yana lekawa sai ya wani mutum a ramin yana yanka mutane ya ce ba wani sauka ya ce in saukar da ina ya sauka ne kasa ya ce ba Allah don Allah kayan nan na wani farko duk na baka don ka bari tsira domin ya ji abin da ake ya ce ka sauka ko in kira shi ƙara fata yana sauka ta gani wannan yanka mutane ya taho yana zuwa sai kama shi ga wuka a harusa ya ce bawan Allah dan Allah don girman Allah na gane cewa haɗa ka jira ku amma mu gane ne na jira ko raka ayyuka ta koma Allah sai kai kuma ya tashi babu arwala ba sai mama bai san ma ina ne a cikin ba a lokacin ya halitta ko ina ko ina ma ya fuskanta ba ina ma tuwon lokacin zama wasu Allah وحيثما فأينما تولوا فثم وجه الله
شكر المسجد الحرام وحيث ما كنت فوالوا وجوهكم شكرا saboda haka sai kenan yanzu ne ba kula ba da su ba tun da manzon Allah in yana nafila ko ina alƙibla yake juyawa yake yi sallah in yana nafila yana cikin tafiya saboda haka wani bawan Allah sai ya tashi ne nafila raka ya yi kabbara yana kabbara mahalicin Qur'ani ne ke amma wallahi duk ayoyin da ke Qur'ani sai ya dauke shi ya rasa wani haya ko ina yake kamar bai taɓa sanin wani aya ba sai wannan aya ta zo mishi amma ne shi da mutsara da za da hawa wa ya shi so wa ya kada ku kurafa kurafa wa ma ilahu ma Allah la
قليلا ما تذكرون menene aya ke faɗi wane ne mai ansa wanda ya shiga matsi ya shiga wahala ya shiga tashin hankali lokacin da ya shiga tsanani din nan wane ne ke ansa mishi addu'a Allah yana karanta wannan aya sai ga wani mutum a kan doki da kibiya ya cillo kibiya yana cillo kibiya nan sai ya faɗi a kan zuciyar wannan da ke tsaye da takwabi yana yana da sake sa da wani sai ga shi ya faɗi da wani yana faɗuwa yana mutuwa wannan bawan Allah da ya ƙara saraka a bare shi assalamu alaikum sai bawan Allah ya fara da yana sai ya ce ana abdu man yujibu mu'ada ila ni ne bawa wanda in an kira ubangijin sai ke nasa ka shiga cikin tsanani yanzu ka kira Allah da gogo shi ne Allah yake kawo gudumawa in har ka wani aboki ka ya sake duba shi kafin gani bai gashi ke na mala'ika ya zo su wannan saboda haka koma wa Allah in ka koma wa Allah sai Allah ya yaye maka dukkan damuwarka da baka ciki yan ma musulmai kafin zuwa Ramadan yanzu farashin kayayyaki na masarufi da abinci sama yake ko kasa a kasa sama ko duk da kashe kasuwa za a ce shinkafa yana sauka masara yana sauka dawa yana sauka kaza an canza kuɗi ma yana sauka haka da ba haka ba wa ya kama da wannan sauki shi ya kamata gole ne ko bai kamata ba shi Allah yana so in an samu irin wannan saukin to gurin godiya a cikin sallolin suka ta kuma ce ya Allah da muna cikin tsanani ko sau da sauki ya Allah mun gode maka yace idan mun gode da zai mana rabu an yi shakar وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي
Allah ya لشديد ce ya yi kuwa to dan ne in sai kuka ce kun gode kuka yi shukura to Allah zai ƙara maka ya Allah muna gode maka da wannan sauki Allah ka ƙara kawo mana sauki Allah ka ƙara kawo mana sauki wannan ya nuna sauki a hannun Allah yake koma zuwa da rashin kuma ya nuna shugabanni na da bukatar su masu sauke nauyi da ke kansu duk abin da shugaba zai iya yi don a samu sauki ya yi harkar tsaro harkar zaman lafiya harkar kawo sauki kowane iri duk wanda ya kawo al'ummarsa sauki manzo Allah ya ce na yi addu'a annabi ya addu'a duk wanda Allah ya ba shugabanci sai ya kawo sauki Allah ka mishi sauki ya mishi rangwame wanda duk yayi wa al'umma ta tsanani Allah ka tsananta mishi addu'a ce ta manzo ina fata shugabanni da Allah ya ba mu su Allah ya ba su ikon zama sanadiyar samun sauki ga al'umma su ma Allah ya rika musu ya tsaya su ya ba su ikon yin adalci yan kasuwa kun ga abubuwa na sauki to kada an shiga Ramadan kuma a ƙara farashi a rage a rage domin neman albarka sannan a kawo tallafi ga taimako ga masu yin azumi duk wanda ka bashi abin da ya shiga baki manzo Allah ya ce za a baka ladan azuminsa ba tare da an ɗauka daga azuminsa ba ma'ana za a baka ladan azumin mai azumi ba tare da an ɗauka cikin azuminsa ba saboda ka bashi abin da ya shiga bakinsa yan uwa wadata wata ne na taimako wata ne na sada zumunci yan uwanka da danginka da sauran abokanai a yi kokari a taimaka musu kuma mu gode wa Allah da ya kawo mu cikin wannan wata akwai waɗanda an yi azumin bare da su Allah bai nuna musu na bara ba Allah ya gafarta musu mu da Allah ya nuna mana Allah ya sa mu ga ƙarshen salatiya ya maimaita mana maimaitawa da yawa duk wanda Allah ya bashi ikon samun Ramadan ya gode wa Allah wani sahabi ya yi mafarki ta ce ya rasu na ga wani da ya yi shahada a wurin yaki wanda ya yi shahada kan aljanna Allah da kansa ya ce inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum saboda me يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل ta والقرآن yaya ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم Allah yake yi gaba التائبون العابدون الحامدون السائحون الراجعون الساجدون الآمرون بالمعروف sannan والناهون عن المنكر والحافظون عن حدود الله وبشر المؤمنين ولكن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة Allah ya ce da mu'minai su sun ba da ransu Allah ya ba su aljanna kenan wanda ya je wurin jihadi in ya rasa rayuwarsa ana mishi kyakkyawan zato na aljanna to wanda ba mu Allah sai mafarki abokinsa ya mutu a wurin jihadi dan aljanna sai da ɗayan abokin kuma da sai bayan shekara guda ya ra- ya rasu sai ga wanda bayan shekara guda nan ya rasu ya riga wancan da ya shahada shiga aljanna sai ce rasulullah na yi mafarki wane na san ya yi shahada wane na san ba shahada ya yi ba amma kuma na ga wani shiga aljanna ya riga shiga aljanna sai manzo Allah ya ce bayan da ya shahada wannan ya saura a duniya shi ba ya da su wutar nasu gina ba ba an rukun ya mishi lada da yawa ba ya yi sallah sama da dubu shida ba kenan shekara guda sai ka yi salloli na kawai kusan dubu shida wannan yana kabari wannan ya yi riski ramadan ya yi sallah sama da dubu shida ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza da wannan ne ya gashi shiga aljanna saboda haka wanda zai rayuwarsa sai tsawo aikin sa yayi kyau ya ƙara gode wa Allah bishara ne da Allah madaukakin sarki ke mishi na cewa ya zamanto cikin mutanen kirki da ake musu kyakkyawar Allah ka samu dace saboda ka ya kuma uwa mawadata kyautata wa bayan Allah ciyar da su shayar da su a wannan wata mai albarka in kun yi haka za a samu lada ina fatan Allah ya karba mana yau mu da wannan tafsirin alƙur'ani da girma mun jawo hankali akan muhimman sakonni da ya kamata kiyaye na malamai masu tafsiri da amana da ke kansu kiyaye shi gwargwadon hali da kuma su saura masu sauraro ya kamata su ma zamanto suna sauraron alkur'ani mai girma don ƙara kafa maluma a wurin da suke tafsirin alkur'ani mai girma a yi kokari kuma a yi aiki da abin da ake sauraro mawadata da sauran jami'an gwamnati da 'yan siyasa da 'yan kasuwa muna addu'a Allah ya ba su iko tausayawa da yin abin da ya kamata cikin wannan wata na azumin Ramadan ko da mutum zai tafi umra ya zama ya yi abin da yake iya yi ga sauran al'umma sa makwabta ya kyautata musu sannan kuma ya zai yi ibada ta don ƙara neman lada ina fata Allah madaukakin sarki ya ba da iko haka gobe Allah ya da za mu fara tafsirin alƙur'ani da girma ala rahman ba kamar ta ba za mu tashi sabuwar sura suratul jin ana surar da ya magana kan aljanu da labarin su da yadda lamarin su yake za mu gani Allah ya da Allah muke roƙo ya mana jagora wurin fassara littafin Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya da fassara kuma yadda sunan manzon Allah ya yi bayani wurin fassara ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace daga da karfe da wanda za ku ake tafsir hudu da rabi ko to karfe hudu da rabi zuwa biyar da rabi sha muna fata da gobe karfe hudu da rabi za mu halarta eh ba wasu ke ba su da ira ke ba su wata ba ce to ba wana korar su da suke da su su saka ai gida haka kawai kuma yana koyar su haka kawai ba da zai su da kyauta ina addu'a Allah ya samu albarka ba gida Allah ya cika Allah jiwa ballo wannan masallaci ya fara ginawa za mu kushe kullum sai mu tuna da shi mu kushe addu'a sauran wanda suka taimaka wurin asasa masallacin bayansa irin su admiral musalan yako wanda har zuwa yanzu wanda su tsarci a gina masallacin shi ya gina mana ba wani mako muna addu'a ga sa ta kai kar mu manta kuma da tallafi na marayu duk shekara sai mun yi tsari da za a ce mu kawo marayu don tausaya musu kwanan da mun yi buki da program da tsari na auren da marayu yan mata guda goma da sha ɗaya da cikin su sun haɗa da ƙwari da girma guda ashirin kuma marayu ne haka mun aure da su a abuja a san in allah ya da nan ma ce a adamawa ko cin marayu ya kamata mu yi kokari mun taɓa yi sosai program ya kamata bayan kafin ramadan na gaba allah maɗaukakin sarki ya zube mu a yi wani tsari da za a sake auren da ƴaƴa marayu musamman ma in akwai ma da ta alƙur'ani mai girma yana ƙara karfafa cewa 'yan mata suka yi haddar alƙur'ani kuma iyayensu ba sa raye haddar alƙur'ani su ya ba su wani security ya ba su wani damar da ko kuma za mu shiga mu tallafa wurin auren da su ya sun samu mazaje saboda haka in Allah ya da dan kwamitin marayu suka yi wani tsari aka samu mahanta alƙur'ani a haɗa su da waɗansu kuma 'yan matan waɗanda suke marayu ne duka sai mu aurar da su don a ƙara karfafa 'yan uwa matasa na san akwai matasa masu neman aure ko akwai wanda yake son aure akwai an dukkan shi wanda yake son daga Kuka shek na na gawar da shi ma haka, saboda shi ma matashi ne ne ma amma matashi shi saboda haka ai aure aure akwai a cikin kwarai Allah mu ka kan sarki ya zaba mana mata na kwarai ya kawo matan kirki da gidan kirki maka samu ƴaƴa na kwarai in Allah ya da in samu wannan za mu samar da mashru wurin aurarwa su ma mazajen matasa samu abin da zai taimaka musu don samun sana'o'i saboda abin da za su rike ainihin wato matan su na sun aure Allah ya sanya barka wannan jiha ta mutum da bawa Allah ya sanya barka da girma gwamnan jiha Ahmad Umaru bai cire muna da shi addu'a Allah ya shi jagora Allah ya bashi kullum adalci wurin jagorancin sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara karfafa shi ya ƙara karfafa sauran gwamnonin ya ƙara karfafa sauran shugabannin haka da shugaban ƙasa Allah ya shi jagora Allah ya sanya albarka da yawa cikin wannan ƙasa Allah ya ba mu zaman lafiya ya ɗaure Allah ya cika mana
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا بعده والحمد لله رب العالمين أنا جاوب أنا جاوب